بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar shida ga watan juma'a ula shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 11 cikin jerin darussa daga littafin Kitabus Sunna wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi al-Imam ibn Abi Asim ya rasu ne shekara ta 200 da shekara tamanin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na as-sunna daya ne daga cikin muhimman littafai wanda suke karantar da aqida da manhajin magabata wato manhaji na salafiya Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa bab wanda bai da unwani shine babi na 22 qala haddathana abu yahya muhammad ibn abdurrahim قال حدثنا يونس ابن محمد عن أبي وكيع عن القاسم ابن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب بالا يا كونا حديثي kaman yayi wani babi ne wato far'i reshi akan babukan da yake magana na al'amru biduzumil jama'a daga Abu Yahya Muhammad ibn Abdurrahim al-Bazzaz wanda yana daga cikin malaman imamun nasa'i imamun nasa'i ne kadai ke riwaya daga gare shi cikin ashabul kutubus sita shi kuma daga yunus ibn muhammad ibn muslim yunus al muaddib ne wannan kenan daga cikin rijalu al-jama'a an abi waqi' abu waqi' shine al-jarrah ibn malih ibn adiy ar-ru'as ya rasu a shekara ta 176 bayan hijira an al-qasim ibn al-walid daga alƙasimu ɗan walid daga sha'abi amirun sha'abi daga annu'man ibnu bashir daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin manyan sahabbai waɗanda suke ainihin wato badariyawa shine annu'man ibnu bashir radiyallahu anhu sahabi ne bakhazraji daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da falala sosai ya je dukkanin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tun daga badar har zuwa sauran wannan sahabi daga cikin mutanen ansar yana daga cikin mutane da ake musu kirari akan wajen faɗan gaskiya da kumaji yana da rigingimu da ya yi da sarakuna a zamanin da ya rayu musamman mu'awiyar ɗan abu sufiyan radiyallahu anhu alimamu zahabi a cikin tarihin wannan malami cikin sahabbai ya ba da labari haka nan kafin shi ibnu sa'adin irin rigimar da aka yi da shi akwai rigingimu musamman guda biyu shahararru ta farko ita ce matsala game da hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sai muslim yace in ka ga maroki yana yabon ka ko yana yabon wanin ka to ka watsa mishi ƙasa a fuska to wani maroki ya zo fadar muawiya yana ta yabo yana ta yabo shi kuma muawiya yana ta jin daɗin wannan yabo da ake mishi kawai sai shi kuma wannan sahabi Nu'man ibn Bashir afwan ba Nu'man bane ko ba Nu'man bane ke da wannan kissa abin nan ne Zaid dan Sabit ne Zaid dan Sabit shine wanda ya watsa musu ya watsa mai kasa a fuska ya watsa mai kasa a fuska kuma har Muawiya yayi magana zamu zo mu ji kissa a gaba insha Allah da Muawiya yayi magana yace a ba za mu bari ana yin abin da bai dace ba muna ji muna gani Zaid dan Sabit yasa aka Muawiya yasa aka aika da wasiƙa aka gaya wa Umar ga abin da yake. Daga baya dai al'amura suka bi Umar har yake cewa to ka zauna a ƙasar amma babu ba yi da doka a kanka, zai da doka a kanka. Shi Nu'man ibn Bashir na samu wahami game da shi. Nu'man ibn Bashir shi ma ba an sare amma shi kashe shi ma aka yi. Mun karanta a baya a shekara ta 64 bayan hijira cikin rigingimun da aka yi na canza gwamnati daga gidansu Muawiya zuwa gidansu Marwan dan Hakam a wannan rigingimu a kashe shi Allah ya gafarta mishi ɗaya ne daga cikin sahabbai ƙanana wanda kuma sun yi mulki a wannan zamunna kashe shi ɗin shekara ta 64 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne yake ruwaitowa daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce manzan Allah ya ce aljama'atu rahmatun jama'a wato musulmi su haɗu wuri ɗaya su lizimci tarayyarsu ta musulmai komai nasu su dinga yin shi a tare ƙarƙashin tsari guda da wannan rahama ce wannan asali ne daga cikin usul na addinin musulunci asali ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa shi yasa ake cewa akwai wasu abubuwa kamar da sayyidina ali yake cewa abubuwa guda uku sune a tafarkin musulunci yace al-imanu was-salatu wal-luzumul jamaa imani ka zama kana da imani lafiyayye sannan ka lazimci sallah sannan kuma ka zama cikin jama'ar musulunci haka ne ibnu abdul bari ya kawo da isnadin sa a cikin at-tamhid cewa khamsun kana alaiha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai su abubuwa guda biyar waɗanda sahabbai da tabi'ai ba su gushe ba suna akai ya lissafa yace luzumul jama'a wattiba'us sunnah wa imaratul masjid wa tilawatul qur'an wal jihadu fi sabilillah yace sahabbai basu kushe basu tabi'ai akan abubuwa guda biyar lazimtar jama'an musulmi da bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da raye masallatai da ibada raye masallatai da karantawa da yawaita karatun alqur'ani abu na biyar shine jihadi dan daga kalmar Allah waɗannan sune abinda suka zama kamar wani tambari ga tafarkin waɗannan bayan Allah na gari annabi ya ce wal furqatu azabun ita kuma rabuwar kai to azaba ce wata hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah yake amfani da ita dan ya azabtar da bayi waɗanda suke masu laifi zaka duk inda kaga musulmai kansu na rabe to kasancewa suna cikin jarabawa ne suna cikin azaba ne suna cikin dimuwa ne inda ka gansu kuma kansu a haɗe to suna cikin rahama ne da tausayin Allah Allah ka tausaya mana قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن, عن أبيه قال قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له wannan isnadi kuma ta hanyar Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddimi wanda mun sha jin shi a baya daga Yahya ibn Sa'id huwa al-Ansari an Shu'ba ya'ni ibn al-Hajjaj daga Umar ibn Sulaiman al-Adawi daga Abdurrahman dan Aban daga babansa yace kharaja Zaid ibn Thabit min indi Marwan sahabi Zaid dan Thabit ya fito daga gun Marwan dan Hakam lokacin yana gwamnan Madina faqila lahu sai aka ce Allah shi gafarta malam ma ba'atha ilayka illa li yas'alaka an shay mun dai san sarkin nan bai sa a kira ka ka zo ku kebance da shi lokaci da yawa haka kuna ta tadi ba sai dan yana so ne tambaye ka akan wani abu ko faqala yace sa'alani an ashiya'a sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ne ya tambaye ni ne game da wasu abubuwa da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sami'tuhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu naga ya masa cewa naji annabi yana cewa nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yublighahu ghayra annabi yace Ubangiji Allah ya farantawa, Allah ya yaukaka ma mutumin da ya ji wani hadisi daga gare mu, wannan hadisi da mutum ya ji shi ya kiyaye shi, har ya isar da shi ga waninsa, farubba hamili fiqhin laysa bi faqihin. Ana iya samun wanda ke dauke da wani ilimi amma ba mai fahimtar ilimin bane shi. Warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ana iya samun kuma wani ya je ya koya ma wanda zai fi shi iyawa. Salatu khisalin la yughillu alayhinna kalbu muslimin ko kalbun muslimun wato abubuwa guda uku kar a samu hikidu a zuciyan wani musulmi game da haka za karanta da yugillu da kasara to shine hikidu kenan za karanta da yagullu to shi kuma zai zama wato khiyana kenan kamar da Allah ya ce wa ma kana nabiyyin an yagulla an ya gulla ai an ya kuna an ya gilla ai an ya haƙida abubuwa guda uku zuciyar mumini ba ta jin haushin samuwarsu ko abubuwa guda uku zuciyar mumini ba ta rabuwa da su ba ta rabuwa da su ikhlasul amali lillah zuciyar mumini ba ta yin baran ba ta wofanta daga ikhlasin aikinsa ga Allah wan nasihatu liwulatil amri zuciyar mumini ba ta wofanta daga bin daga yin abin da ya dace an nasiha kamar da muka faɗa wani karatu a ran nan shine kamar da khatabi yake faɗa cewa wata wani lafazi ne mai wuyan fassara dan an laluba a samu wani wata kalma da ta zauna a matsayin shi a madadin sa ma ba a samu ba da haka akan fassara shi kawai da cewa aksul khiyana akasin yin ha'inci wato yin abin da ya kamata yin abin da ya kamata yin abu yadda ya dace shine an-nasiha yin abu yadda ya kamata to yi ma shugabannin musulmai abin da ya kamace su na girmamawa na addu'a na ainihin neman Allah ya datar da su walzumul jama'a da kuma lazimtar al'umman musulmai fa inna da'awatahum tuhitu min wara'i domin addu'ar al'ummar musulmai tana kewaye da bayan waɗannan abubuwa addu'ar al'ummar musulmai tana kewaye da bayan waɗannan wannan isnadi ne sahihi kamar wancan da ya gabace shi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi haka Imam Ahmad da a cikin musnadin sa da al-Imam Ibn Hibbana da kuma Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir dukkanin sun rawaito shi hadisi ne tabbatacce wa fihi akwai hadisi game da wannan an Jubair ibn Mut'im na riwayat Jubair dan Mut'im wadda tana cikin ainihin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan Ibn Majah sannan wa Ibn Mas'ud riwayat Ibn Mas'ud dake cikin Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal duka sun rawaito da wannan ainihin hadisi dake da wannan ma'ana wannan hadisin yana nuni zuwa ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta alkhairi ga wanda zai ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji kuma ya kokari ya haddace sannan kuma ya isar da shi kaga akwai ayyuka guda uku a jere sauraron hadisin wato koya a gaban malamai kenan sannan haddace karatun ma'ana kiyaye shi sannan kuma aje a kai shi gaba sannan kada mutum ya rena abin da zai iya kaiwa ta yi abin da zai je ya kai ko da kankani ne ya amfanar da wasu fiye da amfanin da ba shi ya mushi shine rubba muballagin aw amin sami'in ko rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu ta yuka koya ma wani sai ya zama ya fika iyawa amma zaka samu alkhairin wannan koyawar da kai masa sannan ya kawo mana abin da yake shine mahallin shahidi shine lazimta al'ummar musulmai cewa zuciyar mumini ba ta kin waɗannan abubuwa inda mutum mumini ne to zuciyarsa ba ta kin ikhlasi zuciyarsa ba ta kin nasiha ga shugabanni zuciyarsa ba ta kin lazimtar zama cikin al'ummar musulmai baya fita daga al'ummar musulmai wa Mu'az hakanan akwai riwaya daga Mu'az wadda tana cikin Mu'jamul Awsat na Abu al-Qasim al-Tabarani da yake da isnadi ne da'ifi hakanan kuma wa Anas da riwaya Anas dan Malik ita ma tana cikin littafin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan ta Ibn Majah da isnadin ta ita ma wanda yake yana da rauni amma dai magana ce wannan mashkuriya hadisi ne wanda yake yazo ta hanyoyi da yawa daga sahabbai mabambanta baya ga waɗannan ma dai ambata akwai Zaid dan Sabit shi ma ya ruwaito shi sai malam yace bab zikru qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum hadiyan qasida babun dake bayani akan ambatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace alaikum hadiyan qasida ina horon ku da ku bi shiriya matsakaiciya madaidaiciya babu guluwi babu gazawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون وأبو داود عن أيينا ابن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلب قال يكاو إسنادي تهنيا مالا منسى أبو بكر ابن أبي شيبة دك مالا يزيد ابن هارون وأبو داود يا كارنا سدى أبو داود أنشني سليمان ابن داود الطيالسي أبو داود الطيالسي wanda ya rasu shekara ta 204 daga Uyayna ibn Abdurrahman ibn Jawshan al-Ghatfani Abu Malik al-Basri kenan wanda yana da hadisi a cikin As-Sunan al-Arba'a da kuma a cikin littafin Bukhari al-Adab al-Mufrad daga babansa shine Abdurrahman ibn Jawshan wanda tabi'i ne shi kuma yace daga Buraida al-Aslami Buraida ibn al-Husayb kenan al-Aslami qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaikum hadiyan qasidan alaikum hadiyan qasidan ina horonku ina umurta ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bin shari'a matsakaiciya da abin da kai na addini kai shi gurgurdan hali hadiyan shari'a qasidan matsakaiciya فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه duk wanda yake ya zake akan wannan addini to addinin zai galabace shi ba zai iya jurewa ba wannan isnadi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi haka nan shi ma Abu Dawud da Tayalisi din can da muka ji a cikin isnadi ya ruwaito haka nan al-Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar haka nan al-Imam al-Baihaqi a cikin Asnan al-Kabir qala haddathana Abu Musa haddathana ibn Abi Adi an uyayna ibn abdurrahman an abihi an burida an nabi sallallahu alaihi wasallama mislahu ya sake kawo isnadi ta hanyar abu musa a zahiri shine muhammad ibn musanna abu musa al-ambari daga ibnu abi adi wanda shine muhammad ibn ibrahim ibn abi adiyin daga dai ta hanyar da shi uyayna din can ibn abdurrahman ibn jaushan zuwa ga buraida zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mislahu irin wancan isnadi ne keke da keke irin wancan riwaya irinsa قال حدثنا ابو الخطاب قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن عيينه ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي برده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فانه من يشاد هذا الدين يغلبه تانير ابو الخطاب واتو زياد ابن يحيى البصري دغ ابو عبد الرحمن المقري عبد الله بن زيد daga Uyayna ibn Abdurrahman daga babansa daga Abu Barza yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace alaikum hadiyan qasida ina horon ku da bin shari'a matsakaiciya fa innahu man yushaddi hadha ad-dina yaglib duk wanda ya tsananta ya guluyi addini to addinin zai galabaice shi zai kasa ci gaba da harka addini da haka ake so ka zama kana yin shi gwargwadon hali daidai iyawarka قال حدثنا المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف عن أبي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين يقول إسناد ثانيا المقدمي واتو محمد ابن أبي بكر ثانيا حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري وبمال منه عن عوف auf shine abin nan kenan al-arabi auf al-arabi an abil aliya shine rufai' bin mihran ar-riyahi an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace iyyakum na hana ku wal guluwa fi din a hirdin ku da zakewa a harka addini fa inna ma halaka man kana qablakum bil guluwi fi din wanda suka gabace ku abinda ya halakar da su kenan zakewa addini kamar da Allah ya bada labari wa rubaniyata nifta da uwa ma katabnaha alaihi wannan isnadi ne sahihi kamar da Sheikh Al-Albani yake faɗa a cikin ta'liqin sa rahmatullahi alaihi Al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi haka Ibn Khuzaima haka na Al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka Ibn Majah sun fitar da shi isnadi ne tabbatacce waɗannan hadisi suna nuni zuwa ga halaccin zakewa game da al'amarin addini haramcin zakewa game da al'amarin addini kar ka wuce inda shari'a ta ce a tsaya game da ibadoji game da zikirori game da tunaninka game da tasarrufinka a cikin addini kar ka yadda ka zama kana da zakewa kana wuce inda aka ce a tsaya in kai haka to zaka kone ne ga baki daya a harka addinin ka ka kasa yi qala dasana ubaydullah ibn mu'adh qala dasana abi an shu'ba an abi imran al-jawni an anas عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في سلب آدم ألا تشرك بي شيئا قال وأحسبه قال ولا أدخلك النار fa'abaita illa shirka bi daga ubaidillahi ibn mu'azin al'ambari daga babansa shine mu'az ibn nasir kenan ibn hassan abu umar al-basri daga shu'ba ibn al-hajjaj daga abu imran shine abdul malik ibn habib al-jauni daga anas dan malik sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nari azaban ranar alkiyama Allah zai magana da mafi karancin azaba cikin ‘yan wuta, Allah ya ce mashi lau kanat laka duniya wa mafiha, inda kana da duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikinta a kunta muftadiyan biha shin za ka ba da ita fansa kai belin kanka daga wutan nan fa yaqulu na mai ce wallahi zan bayar fa yaqulu sai Allah ya ce mishi qad aradtu minka ahwana min zalika ai ka makara na a wata riwaya qad sa'altuka ahwana min zalika na ne muka bada abin da bai kai bai kai koda dan kankanin abu ga wannan ba ka ce zaka bada duk duniya yanzu gaba ɗaya ka fashi kanka da kuma an ne muka bada abin da bai mayu kusa da duniya ba gaba kidanta amma kaki wa anta fi sulbi adam tun kana gadan bayan babanka annabi adam Allah tushrika bi shay'a na umarce ka kakkai shirka qala wa ahsabuhu qala ina ma jin yace wala udkhilu wala udkhiluka nara cewa in kai shirka ba zan shigar da wuta da kai wuta ba fa abaita illa shirka bi kaki sai dai shirka wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana nuni zuwa ga wato hadarin da ke cikin shirka da kuma irin tsautsayin da ɗan wuta za su samu kansu a ciki da kuma gazgata ayin alkur'ani da suke bayyana cewa wato wanda ya shiga wuta zai so ina ma a ce zai bada fansar duka wa fil ardi jami'an summa yunji ya bada fansar duka mutanen duniya shi a tsiratar da shi Allah ka tsare mu daga wuta baya ga imamu muslim bukhari ma ya fitar da shi to ta hanya daban a cikin sahih bukhari dukkanin su yasa takewa ne zuwa ga Anas dan Malik qala hadathana Abu Bakr qala hadathana Waqi'un an Sufyan an Jabir an Abdullah ibn Nujay an Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu ala alaykum ba'di min min ad-dajjal a'immatan mudillina Bala ya kawo ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba kenan daga Waqi ibn al-Jarrah daga Sufyan huwa ibn Uyayna al-Thawri daga Jabir huwa al-Ju'fi wannan isnadi ne mai rauni saboda Jabir al-Ju'fi din nan malami ne mai rauni malamai suna raunta hadisin sa da yake isnadin yana da shawahidu mabambanta da haka Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1500 da lamba 82 wallahu a'lam a takeice Abdullahi dan Nujay dan Salama yake cewa Sayyidina Ali ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ba'di min ad-dajjal mafi tsananin abinda nake tsorata muku a bayana bayan dajjal ko fiye ma da dujjal a immatan mudillina shugabanni limamai da za su dinga batar da ku malamai suka ce ana nufin wato adda'ina ila al-bid'i masu kira zuwa ga bid'a sharrin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsorata mana shi fiye da tsoron da yake mana na sharrin dujal Allah ka tsare bab qala hadathana abu bakr qala hadathana ibn numair wa ya'la ibn ubayd qala hadathana al-hajjaj ibn dinar an abi ghalib an abi umama qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jidal thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala sayyidina malan ya kawo ta hanyar Abubakar wato Ibn Abi Shayba kenan daga Ibn Numair ko Abdullah Ibn Numair da shi da Ya'la Ibn Ubayd al-Tanafis Ya'la da aksani Ibn Ubayd daga cikin malaman jama'a wanda ya rushe ka ta 209 shi kuma yace haddathana al-Hajjaj Ibn Dinar Hajjaj dan Dinar al-Wasiti yana daga cikin mazajen Abu Dawud da Ibn Majah wannan da Tirmidhi ma shi kuma yace daga Abu Ghalib Abu Galib wato wani ɗalibin Abu Umama haka ake mishi take Abu Galib sahibu Abi Umama daga Abu Umamata daga Abu Umama qala qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yace ma balla qaumun ba'da hudan utu kanu alai mutane ba za su tabbacewa daga wata shari'a da suke kai suke akanta ba illa utu aljidala sai ya zama an huwace musu iya musu zaka ga suna da jidali duk wanda yana kan wata shari'a sai ya batta ya koma kan bata zaka ga ya kware a wajen musu da kare ta gaskiya kuma har sai ya zama mutane suna ganin ai shi tunda ya san gaskiya a baya to ai daidai yake faɗa yake sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace faɗin Allah ma darabu laka illa jadala yana misali da wasu mutane da suka zama akan shiriya daga baya suka zama batattu sune yahudawa da haka ba ka ce musu Allah zai azabtar da gumaka da ake bauta musu da masu bauta musu sai suka ce to kenan hada annabi isa kaga musu ya suna tsane walamma dariba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasujud wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala da aka sai suka ce to ai shi ma isa dan maryamu tunda an bauta mishi to shi ma ya zama gunki da haka lazumin wannan magana shi ma kona shi za'i kaga wannan magana da suke fara sun san ba haka bane to me me ya kai su ga wannan shine bata bayan suna kan shirya to kai kokari ka kiyayi bata bayan kana kan shirya kai ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaytana ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika ko thabbit qalbi ala dinika wanda duk ya bata ya ba hanyar kirki sai kaga sai ya fi kowa zakewa akan kan sukata irin wanda dai ahlus sunna ya kuma kalakatu wanda yana cikin ahlus sunna ya koma ya shiga shi'a yana cikin musulmai ya koma ya zama kirista duk shine wannan ma dalla qaumun ba'ada hudan kanu alaihi illa utul jidala dama wannan alƙawari ne na Allah so da kai baka mamaki dan ka ji wani batacce yana irin wannan wannan hadisi hadisi ne mai isnadi kyakkyawa al-Hajjaj ibn Dinar ibn Hajr yana cewa la ba'sa bi al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da Ibn Majah da Ahmad ibn Hanbal da Tabarani dukkan sun rawaito shi qala sai malai yace bab zikrul qalami annahu awwalu ma khalaqa Allah ta'ala ambatan ainihin alqalami da kuma bayani akan cewa alqalami shine farkon halittun da Allah yi alqalami yana daga cikin farkon halittu a cikin halittun wannan duniyar mu kiyaye zamu zo mu ji wannan magana ba shine farkon halittu duka duka ba akwai halittun da Allah ya halitta kafin shi amma halittun da Allah ya halitta a cikin irada Allah ta tsara duniya shine alƙalami ibnu kathir ya wannan magana tana a cikin albidayatu wan nihaya cewa sai da aka halicci al'arshi sannan aka halicci ainihin alƙalami sai da aka halicci haske da duhu aka bambance su sannan aka halicci alƙalami da haka akwai halittun da Allah ya halitta amma su ba su da dangantaka da duniya ne wannan halittun shi sa aka zo magana aka ce alƙalamu huwa awwalu ma khalaqa Allah to ana magana ne akan halittun da suka shafi kaddarar duniya ina fata mun gane in mun gama karanta babu in bukata ta kama za mu yi jin magana da Ibn Kathir ya faɗa saboda wata magana ce wadda wata kila garibiya ce amma dai akwai ta cikin karatu qala haddathana mahmud ibn khalid qala haddathana marwan ibn muhammad haddathana ribah ibn walid ibn yazid ibn nimran az-zimari qala haddathani ibrahim ibn abi abla حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عبادة عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wannan isnadi daga Mahmud ibn Khalid ad-Dimashqi ya rasu ne shekara ta 249 daga cikin mazajen Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace daga Marwan dan Muhammad at-Tatari kenan shi ma mutumin kasar Dimashq ne rasuwarsa shekara ta 210 yana da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a shi kuma yace haddathana Ribah ibn al-walid ibn yazid ibn nimran az-zamari daga cikin rijal na al-imamu abu daud mafarid na abu dauda shi kuma yace daga ibrahim ibn abi abla al-uqayli wanda ya rasu a shekara ta 152 yana da hadisi a cikin al-kutub sita in banda tirmidhi ibn abi abla yace haddathani abdul aziz al-urduni an ubada ibn samit daga ubada ibn samit wannan sahabin shi ne da ziya rikice muni a farkon karatun nan na ambaci sanda muka ambaci Nu'man ibn Bashir wannan sahabin ne shine Ubada ibn Samit Ubada shine nake so na ambata mana cewa Badari ne Badari ne daga cikin Badariyawa kuma daga cikin daga cikin abin nan Nuqaba sahabbai yan Madina mutanen Khazraj wanda suka wakilci al'umman Madina suka je suka gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya dawo Makka sori ya dawo Madina da zama ya zo za su bashi masauki za su bashi kariya da sauransu shi Ubada ya rasu da wuri ya rasu shekara 34 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin halifancin Sayyidina Uthman kenan kusan ƙarshen halifancin Sayyidina Uthman ya rasu Allah ya ƙara masa yadda to yadda kissa take shine Ubarisa dan Samit yana daga cikin sahabban da suka halarci yaƙoƙi yana daga cikin as-sabiqun al to sai ya zamana yana kasar Madina yana kasar wato abin nan Sham sai aka zo ana wannan biki haka a gidan sarki ana ta manni ana ta maruka suna ta jawabi ana ta basu kuɗi sai abin ya bashi takeici je miƙe ɗebi ƙasa sai ya watsawa wannan maruki a fuska sai ma'auye mai magana ya za ka yi mana haka ana cikin harka ka zo ka bata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ji ya ce duk wanda kaga yana yana roƙo a watsa mai ƙasa a fuska za ka yi ta taron shine sai aka rubuta sai na Umar Khalifa wasiƙa cewa ga fa ubadatu nan ya hana abubuwa su gudana a fadar sarki a ƙasar a ƙasar Sham sai sai na Umar ya ce to a ce ya zo yana neman shi a Madina da ya zo Madina ya same shi ya gaya mashi ya ce kai me ya faru ya ce kaji kaji kaji kaji ya ce shi ne suka ci ba su zama da kame ce to ka koma ka je ka ci da zama a can Allah wadaran garin da babu irin ka a ciki kuma ka gaya mu mu'awiya na ce laisa lahu imratun alayka baya shugabanci akan ka kai independent ne daga yanzu ka je ka ci gaba da wa'azinka da duk abin da ka ga ya dace da haka haka ya zama musu kamar kaya suka rasa yadda za su yi da ubarta ɗan sami to wata rana kusan ma'auye wani tawili Allah ya gafata mishi da cikin tawilin da ma'auye shi ne giya ya halatta a sayan ma da kafirai ita tunda su suna sha ya halatta gare su sai a siya sai ya da haka yana kasuwancin giya wannan abu ne a cikin tarihi da bata jefa jama'a ba muna faɗa ne don mu ci mutunci muna faɗa abin da muka karanta ne malamai suka faɗa to wata rana an ɗauko tulunan wannan giya za a je a ce da ita sai ubaratu ta sami sai gani sai ce wannan fa sai aka ce ai giyan mutumin ne ai ko nan yana muka ya dinga fasa tulunan yana fasa abin nan din salaka ce an zuzzaba duk ya musu asara ga baki daya sai aka je ga ma Muawiya shine gwamna aka ce tufa an yi asara fa yoran kai dai kaji kaji kaji abin da ya faru to shine sai ya kira a ubaratu ta sami da ce me yasa kake mana haka me yasa kake shiga harkan mu ne tunda an ce ba ruwan mu da kai kai harkar kan bita mu eh da safa ka zauna a majalisin ka kai ta sukan gwamnatin mu dai mu kun fito da kayan kasuwancin mu ka samu asara me kake ya kake so mi sai aka sake aikawa da sayyidina Usman sako a gaya mushi da aka ja ga sayyidina Usman lokacin shine khalifa ya kira shi ya ce ka bar su su harkar su ma a lokacin ma har sai da aka samu Abu Hurairah aka ce ka samu dan uwanka Ubaratu dan Samit ka gaya mushi cewa abin da yake ba daidai bane ma'awai a sayidina abu rara ya same shi ce me yasa kake haka ya ce shi ma'awai ya isa muna raye ya dinga wannan abu ya dinga nuna kamar shi ne shugaban mutane yana ina san da muka yi yaƙi kaza da kaza da kaza sai daga baya mutum ta gana abin da ya gara bai ce wallahi ba zan kyale shi ce da ka kyale shi fa alaihi ma hummila wa alayka ma humilta ka bar shi da abin da yake Allah zai tume shi da abin da yake kai ma Allah ya tume ka da naka ya ce wallahi shi ba zai kyale ba kenan sai Abu Hurairah ya rubuta shi to haka dai aka dinga rayuwa da shi haka dai da dadi ba dadi baya gani ya kyai barka dan sabit kenan Allah ya gafarta mishi abin da ya dana yana daga cikin abin da yake tabbatar da halascin idan ka ga munkari ka gyara an kana da karfin gyarawa a san da ka ganshi kowa ya aikata kana da yancin a wurin ka gyara da bakinka ko da hannunka ko da zuciyarka gurgurar iyawarka wannan koda waye ko shugaba ne idan ya wani munkari akan idanka kada yancin ka gyara mushi kamar da muka ji hadisi a baya na Sa'd dan Abi Waqqas ko shine ko Abu Sa'id al-Khudri wanda ya inkari ma Marwan zaka ji wannan suna nan da yawa na Ubar dan Samit na su Anas dan Malik na Sa'd Abdullahi dan Umar duka in suka ga ana barna ba sa kyalewa sabbi ba sa kyale ana barna ko suna ji suna gani yadda mu muke dinnan sai dai kawai mu ta Allah isa ko mu koma Facebook mu ta tsinuwa su ba sa haka nan take za su gyara ko a mutu ko a yi rai Allah ya ƙara musu yarda. To Ubarda dan Samir shine rawaito wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama lalle farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami wanda Allah ya rantsa da shi yace nun wal qalami wa ma yasturun fa qala laha sai Allah ya ce al-qalamu uktub rubuta qala ya rab wa ma aktub yace ya Allah me zan rubuta qalat tub maqadira kulli shay'in Allah ya ce mishi ka rubuta abin da zai faru na kaddara komai da komai wannan hadisi ne tabbatacce isnadin su sahihi ne Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin taqiqin sa al-Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Musnad ash-Shamiyyi hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce ma alƙalamin ya rubuta komai da haka wannan na daga cikin daya daga cikin matakan kaddara shine alkitaba wannan mun faɗe su a baya matakai ne guda hudu akwai ainihin ita alkitaba din akwai irada ta Allah subhanahu wataala sannan akwai alkhalq sannan akwai ainihin kuma mashi'a zartawa Allah yace قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيئة أن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wannan isnadin shi ma irin wancan ne sai dai a cikin shi akwai ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a shine ke riwaya daga yazid ibn abi habib al-azdi abu raja wani malamin kasar misra wanda bakin fata ne dan uwan mu wannan yazid ibn abi habib bakin fata ne daga cikin manyan malamai cikin atba'u tabi'in ya rasu a shekara ta 128 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake riwaya daga al-Walid ibn Ubadah ibn Samit al-Walid daga babansa Ubada baban nasa yace samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aiki yana cewa awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami fa qala lahu uktub Allah yace mishi rubuta qala wa ma aktub yace me zan rubuta ya rab qala uktubul qadra Allah yace mishi ka rubuta qaddara qala wa kataba ma huwa ka'in sai ya rubuta duk abin da zai faru wannan isnadi ne wanda yake sahihi hadisin duk da cikin isnadin shi akwai ibn lahiya amma ya samu mutaba a wancan isnadi da ya gabata qala hadathana muhammad ibn musaffa qala hadathana baqiyah ibn al-walid am muawiyah ibn sa'id qala hadathani abdullah ibn sa'ib عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد ابن عبادة كيف كانت وصية أبيك حين حضرت الوفاة قال أي بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى الكلمة فقال له اكتب قال وما اكتب يا رب قال اكتب القدر قال فجر القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد يساكي كومنا تهني محمد ابن مصفى دق بقية الأولين daga Muawiya ibn Sa'id al-Misri daga cikin rijal na Ibn Majah shi kuma yace daga Abdullahi dan Sa'id daga Atha ibn Abi Rabah Atha'u yace sa'altu al-Walida ibn Ubada na tambayi Walid dan Ubada nace masa kaifa kanat wasiyatu abika hina hadarat al-wafat mahaifinka da yazo rasuwa mecece wasiyar da ya faɗa qala yace abinda yace ai bunai ya kai dana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alqalam farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami fa qala uktub Allah yace mishi rubuta qala wa ma aktub ya rab yace to me zan rubuta ya Allah qala uktubil qadara Allah yace masa rubuta qaddara qala fajara alqalamu fi tilka sa'ati bima kana sai wannan alqalami ya rubuta duk abinda zai faru wa ma huwa ka'ir abin da ya faru da wanda zai faru ilal abad har abadan abidina wannan hadisi shi ma sahihi ne kamar waccan a cikin isnadin sa akwai baqiyatu dan walid wanda yana an ana an ana kuma mummuna kware da gaske gashi kuma ya ya an ana shi din yace an muawiya ibnu sa'id da kaga wannan isnadin shine yake da matsala amma hadisin asali ya inganta kuma shi kanshi wannan malamin ibnu abi shayba ya ruwaito shi a littafin shi mai suna kitabul awa'id قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن رباح قال حدثنا الوليد بن عبادة بن السامت قال دعاني أبي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد wannan isnadi kuma ta hanyar Amru ibn Ali wato al-Fallas kenan daga Abu Dawuda shine at-Tayalis daga Abdul Wahid ibn Sulaim Abdullahi ibn Sulaim din nan da'ifi ne shine matsalar wannan isnadi daga Ata ibn Rabah daga Al-Walid dan gidan Ubara dan Samid yake cewa mahaifina ya kirayo ni sanda yazo rasuwa din kenan sai ya ce mini ya kai dana naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam lalle alkalami shine farkon abinda Allah ya halitta fa qala Allah ya ce mishi rubuta فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد يربط أبن دي كي فاروا دا أبن دي فاروا حر أبدا آبدين قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية حدثني الطاء بن المنذر أم مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فقال قال فكتب الدنيا وما فيها وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فاجر رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر فقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه daga Muhammad ibn Musaffa ta hanyar Baqiyatu dan Walid kaga anan yace haddathani da haka babu wata matsala daga Arba ibn al-Munzir as-Sakuni al-Himsi wanda yana daga cikin mafarid na Abu Dawud shi ma ya rasu a shekara 163 daga Mujahid ibn Jabar Abu al-Hajjaj al-Makki shi ma wannan malami ne cikin bakakin fata daga cikin manyan malamai a makarantar Ibn Abbas kamar yadda Zahabi yake cewa aksara an Ibn Abbas fi tafsir fa ahsana wa ataba ya yawaita shine aka ce ya koyi tafsirin alqur'ani a gurin ibnu abbas kafa uku sauka uku an ibnu umara a wannan karan daga ibnu umar yake riwaya akwai tababa da maganganu da malamai suka yi akan riskarsa ga ibnu umar ko bai riske shi ba amma magana sai ya shine ya riske ibnu umar sai dai ana samun wasu wasu isnadoji kamar wannan zaka tara in ka koma cikin ashari'a na al'ajuri zaka ga ya zo da siga da ke nuna cewa akwai inqita'i tsakanin shi da ibnu umar anan wajen wallahu a'lam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami fa akhadahu bi yaminihi sai Allah ya rike al-qalamin nan da hannunsa na dama wakilta yadayhi yaminun hannun Allah guda biyu dukan su dama ne qala sai Allah ya ce mishi sai ya ce mai ba da labari ya ce in ji manzo Allah sai sama faka tabar duniya sai aka rubuta duk abin da zai faru a duniya wa ma yakunu fiha da abin da zai faru a cikin ta min amalin da duk aikin da za a yi ma'amulin da za a aikata barrin aw fujurin aikin kirki ko aikin banza duk wani aiki da mutane za su yi tun daga rana da aka fara duniya har ta tashi ratabin aw yabis danye da busasshen sa fa ahsahu indahu fi dhikri sai Allah ya kididdige su a cikin littafin da ke wurin shi shine azzikir fa qala sai Allah ya ce sai annabi ya ce iqra'u in shi'tum in kun ga ma karanta fadan Allah hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq wannan shine littafin mu wanda yake bada bayani yake magana akan ku da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun dama mun kasance muna kwafe abinda kuke aikatawa sai annabi ya ce fa hal takunu nuskhatu illa min shay'in qad furida minhu shin kana ganin ana kwafe wani abu ne in ba wanda dama an riga an gama ba wato abinda dama yana nan a rubuce za ku aikata kuma kuka aikata shine muka kwafo muka saka muku a littafin inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu wannan isnadi ne kyakkyawa hadisi ne da yake akwai inqita'i a cikin isnadin kamar da muka ambata amma amma hadisi ne wanda yake tabbatacce baya ga ibnu abi asim al-imam al-ajuri ya rubuta shi a cikin ash-shari'a haka ibnu batta a cikin al-ibana wannan yana tabbatar da kaddara da Allah ya kaddara na ayyukan bayi da kuma cewa duk abin da bayi za su aikata yana nan a rubuce a cikin ainihin wato littafin Allah littafin Allah din shine ummul kitab ko azzikir kamar da Allah yake cewa la qad katabna fi zaburi min ba'di dhikr az-zabur sune takaddu ko kuma littafin annabawa ko kuma bil akhas littafin annabi ainihin wato dauda ko wal atina dauda zabura to to azzikir shine littafin ambatan duka bayanan shine ummul kitab ko lauhul mahfuz ko makamantansa to Allah subhanahu wataala ya riga ya sa a rubuta duk abin da zai faru a wajen babu wani abu da yake faruwa ko wanda ya faru ko aikin kirki ko na banza sai ya zama yana rubuce da haka duk abin da kaji an ce ana kwafewa to dama an riga an gama ne sannan aka kwafe fal takunu nuskatu illa min shay'in qad furiga minhu zai yiwu a kwafe wani abu in ba abinda dama an riga an gama rubuta shi ba qala hadathana abu bakri qala hadathana zaid ibn al-hubab am muawiya ibn salih hadathana ayyub abu zaid al-himsi an ubada ibn walid an abihi qala قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله تعالى القلم وقال أجري fajara tilka sa'ata bima huwa ka'i wannan isnadi kuma ta hanyar Abubakar wato Ibn Abi Shayba din da ya ila yau daga Zaid ibn al-Hubab Abu al-Hasan al-Hafiz al-Khurasani ya rusu ka ta 200 ne da uku wannan malamin ya da hadisi a cikin Muslim da al-Kutub al-Arba'a shi kuma yace daga Muawiya ibn Salih al-Hadrami al-Himsi Muawiya ibn Salih al-Hadrami حدثنا أيوب أيوب يعني ابن زياد أيوب بن زياد أبو زيد الحمصي shi kuma yace daga Ubada ibn al-Walid daga babansa al-Walid din yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah yana cewa ya kula yana cewa awwal shay'in khalaqa Allah farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalam wa qala ijri Allah yace masa ka gudanar fajara tilka sa'ata bima huwa kaid ya gudanar da rubutun duk abin da zai kasance a daidai wannan lokacin duk abin da zai faru annan take aka rubuta shi gabaki daya dan haka babu wani abu da zai faru a duniya sai ya zama an rubuta shi kamar yadda muka ambata rubutun yana daga cikin matakan imani da kaddara ilimin Allah da ya gabaci komai bayan ilimi Allah kuma yasa aka rubuta bayan rubutawa sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sannan bayan kaddarawa kuma Allah ya bada mashi'ar zartar waye faru zaka babu wani abu da yake faruwa da yake fita daga ilimin Allah da kaddararsa da tsarinsa Allah ya riga yayi faragi daga wannan wannan kuma yana daga cikin aqida ahlus sunna shine imani da cewa duk abin da ke faruwa a duniya kaddara Allah ce Allah ya riga ya nufa sai ya faru haka babu yadda za a yi a juya bai faru haka ba wannan hadisan da wasu za su zo a nan gaba da abin da suke nuna wake suna nuna tabbatar da kaddara ta Allah subhanahu wataala yake da ita akan komai mecece ita kaddara shine kamar da mu dawo yake faɗa yake cewa wani sirri ne daga cikin sirrorin Allah wato wani abu ne da Allah ya bawa kanshi asalin ilimin sa iya abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to iya abin da zaka yi imani da shi kenan haka a dunkule karkace za ka kutsa cikin tafasil cikin wasu bayanai dalla-dalla waɗanda ba ambata ba don haka a cikin hadisi na limamu tsabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza zikira al-qadr fa amsiku in an banci kaddara to ku iya bakin saboda duk wanda ya dinga kutsawa cikin kaddara har ya kutsa ya wuce maka ida rawa zai iya samun matsala zai iya zama ba kaddare shine ya zama wato mai musu kaddara waɗannan kuma su ne zamu ga mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qadariyatu majus hadhihi al-umma shine maguzawa a cikin al'umman nan ina ma'ana kan cewa su maguzawa saboda maguzawa suna ganin akwai Allah alkhairi akwai Allah sharri to su ma irin abin da suke kira ko mutum ya zama jabariya wato ya dauka dan adam bai da wani katabus sai da aka yi shi to a cikin kaddara da Allah ya kaddara Allah ya kaddara bai wa dan adam zaki na tunani da zartawa da aikatawa ko fasawa to wannan shi ma yana cikin babuka na kaddara ba a musunsu ba a inkarinsu Allah ubangiji ya samu dace mala yace haddathana muhammad ibn musanna haddathana ya'mur ibn bishr haddathana mubarak ar-ribah ibn zaid an umar ibn habib al-qasim ibn abi bazza qala sami'tu sa'id ibn jubair yuhaddithu an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu shay'in khalaqa Allah ta'ala al-qalam fa amarahu fa kataba kullu shay'in yakun wannan mata yin muhammad ibn musanna al-ambari daga Ya'mur ibn Bishr daga Ibn Mubarak yani Abdullah ibn Mubarak daga Ribah ibn Zaid wanda muka ji a baya ta hanyar Umar dan Habib ta hanyar Al-Qasim ibn Abi Bazza yace sami'tu Sa'id ibn Jubair naji malam Sa'id dan Jubair babban malamin nan cikin tabi'ai rahmatullahi alaihi yuhaddithu an ibn Abbas yana bada bayanin hadisi daga sahabi Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa qala Abdullah dan Abbas yake cewa anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah yace awwalu shay'in khalaqa Allahu ta'ala al-qalam farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami fa amarahu sai Allah ya umarce shi an yaktuba ya rubuta fa amarahu fa kataba kullu shay'in yakun ya umarce shi sai rubuta duk abin da zai faru wannan isnadin asali yana da wata ƴan matsala kadan shine Ya'mur ibn Bishr wanda ibn Hibban ne kadai ya ambace shi cikin as-sikat amma kaga ya samu mutaba'a dan haka hadisin ya tabbata baya ga anan cikin musannaf sorry ba anan cikin as-sunna ya fitar da shi shi ibn abi asim a cikin kitabul awaid haka abu ya'ala a cikin musnadin sa haka limamu ahmad ibn hanbal da tabarani sun rawaito shi haka limamu abu nu'aymin a cikin hilatul awliya haka baihaqi a cikin littafin sa sunan al-kabir da limamu az-zahabi shi ma a cikin littafin siru alamin nubala da baihaqi ya ilawa a cikin al-asma wa sifat dukkanin sun rawaito wannan riwaya tabbatacciya ce insha Allah qala hadathana ibrahim ibn al-hajjaj hadathana ibn zaid قال حدثنا مزاحم ابن العوام عن الأوزائي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن wannan isnadi shi kuma asali wannan zaka ga isnadi ne sahihi duk da a cikin shi akwai muzahim ibn al-awam wanda shi ma yana daga cikin mutanen da ibn hibbana ya kadaitu da da ainihin wato wasaka su wanda mun sha fadi kamar da malamai suke fada ana taba ba ana takatsantsan game da amincewa da ibn hibbana yake ma masu riwaya waɗanda ba a san su ba ko kuma majhulai ne ko masturai to haka duk da haka dai isnadi ne wanda yake tabbatacce ta hanyar Ibrahim ibn al-Hajjaj daga ibn Zaid daga Muzahim ibn al-Awam daga al'imamu Abdurrahman al'auza'i daga Zuhuri Muhammad ibn Shahab daga Sayyid ɗan Musayyib zuwa ga Sayyid na Abu Huraira radiyallahu anhu kal Abu Huraira yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya Abu Huraira kai Abu Huraira jaffal kalamu bima anta laqin alƙalami ya riga ya bushe abinda zaka sama zaka sama babu wani abu da zaka samu wanda ba zaka samu ba in dai Allah ya riga ya kaddara zaka same shi to za ka same shi babu canji babu wani abu da Allah ya nufin baka wanda zai kuɓuce maka ka kwantar da hankalinka Allah ya riga ya gama kaddara abin da zai baka annabi ya ce mishi jaffal qalamu bima anta laqin alqalami ya bushe game da abin da zaka gamu da shi da abin da zaka gamu da shi a rayuwarka na ci gaba ko ci baya ko nasara ko faduwa ko wadata ko talauci ko farin ciki ko bakin ciki duk wani numfashi da faɗi tashi da rayuwa da mutuwa da arziki da talauci duka komai Allah subhanahu wataala ya riga ya sa an rubuta kuma ya kaddara kuma alƙalamin ya riga ya bushe babu canji dan haka sai sai mutum ya bi kaddara Allah kawai yadda Allah ya tsara ta ba zai iya canza ta ba ina fata mun gane wannan zamu saurara Allah saboda kowane lokaci sai Allah ya mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك